نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا alhamis 26 ga watan 12 wanda ke yi daidai da shekara ta 1442 afuwan muna 26 ga watan 12 shekara ta 1442 wanda yake yi daidai da biyar ga watan august a shekara ta 2021 kuma wannan shine darasi na biyu a cikin jerin darsan wannan littafi mai albarka a tuhfatul wardiya wannan littafi ne wanda al-imam ibn al-wardi ya rubuta akan matsalolin nahau kuma a baya mun ji mukaddima malam kuma ya mana bayani akan aka samu kalima watan karkasuwan kalma a larabci sannan kuma ya mana bayani akan cewa suna ana gane shi ne da tanwini da kuma inda aka jingina suna wani lafazi zuwa gare shi lafazin da aka jingina zuwa ga sunan nan zai iya daukan suna ne irin shi kamar idan ka ce zaidun ka'imun kaga ka ce ka'imun din nan kaga kamar wani suna ne aka jingina zuwa ga zaidu to zaidu suna ne saboda isnadi an jingina ka'im zuwa gare shi khabar kenan ko ko kuma in ka ce jalasa zaidun yanzu ka isnadin fi'ili zuwa ga zaidu to saboda haka zaidu suna ne kuma sannan ana gane suna da al ana gane suna da jarra da kuma inda aka zo da shi a cikin uslubi na lamiri ko kuma riga na lamiri dukkan sunan da ka ganshi ko lafazin da ganshi a zo da shi a matsayin lamiri to suna ne kaman ana anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna duka lamiri ne kuma suna ne sannan kuma yi mana bayani alamun fi'ili fi'ili ya kasu kashi uku akwai fi'il madin akwai mudari akwai kuma amur fi'il madin ana gane shi ne da ta'ut tanith idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat ana gane shi da lam ana gane shi da idan ya zanto ana ishtiqaqin sa ne ma'ana idan ya zanto mushtaq ne ana ciro shi daga wata kalma sannan kuma ana gane fili madi da nunu tawkid sannan kuma sai fili mudari'i shi fili mudari'i yakan zo gaba akan same shi a gaban lam wa fi wa fi'l mudari'in yali lam kay sham jibin malik sannan kuma sai fili amri sai mana bayani akan karkasun suna zuwa nakira da ma'arifa ko afwan ya mana bayani cewa harafi ba shi da alama siyakum alharfu wa siyakum alharfu to suna kuma aka saka shi biyu akwai na kira akwai ma'arifa ita na kira ita ce take karban alif da lam yi mata tasiri ta wajen ma'ana in ka ce kitabun to kalmar kitabun suna ne a nan kuma za mu ce ma kitabun na kira me yasa za mu ce na kira saboda idan ka ce kitabun suna ne amma ba a yanantacce ba amma inda za ka ce mana alkitab to sai zama wani suna wani littafi a yanantacce to don haka ya zama ma'arifa kenan idan ka samu shi alif da lam amma fa mu lura da kyau ibanan ibn malik tana da tasiri matuka da shi ma anan da ya ce wa amma na kira fa huwa alladhi yaqbulu al mu'affira can ibn malik ma ce na kiratun kabilu al-mu'affira saboda haka idan al ɗin ta shiga malafazi sai ta tasiri tasiri shine ta fa'idan tadda wani ma'ana kamar misali da can na kira ne ba a san shi ba a yanantacce ne ba amma yanzu ya zanto sananne mun fanci wannan ko ta wannan duk mun gani a cikin darasinmu sannan kuma sai mana bayani akan na kira a ma'arifa nau'i shida ne suna ma'arifa nau'i shida ne na farko akwai sunan da aka raba shi zuwa ga ya'ul idafa kamar ka ce ibnun sai ka raba zuwa ga yawon ka ce ibni ba ga yawon nan ba to saboda haka ibnun ya zama ya zama ma'arifa me yasa saboda an raba shi zuwa ga ya'ul idafa raba shi zuwa ga ya'ul idafa din nan dacin in ka ce ibnun da to dan wane gairu muayyan it is unspecified amma kana cewa ibni kana nufin ɗanka kenan kai mai magana kaga duk cikin jama'a dubbai ba na kowa bane naka ne to ayan sun shi yanzu to kaga dalilin raba zuwa ga yawul idafa ya zama ma'arifa sannan kuma sai allazi ism mawsul ism mawsul din daga allazi allati allazani allatani allazina allati allai sai kuma menene na eh akwai ma akwai man duka waɗannan sunaye ne kuma ma'arif ne sai kuma lamiri hum sai yusuf alam duka alam ma'arifa ne sai kuma alfadil dukkan sunan da aka samu shi alif da lam mai tasiri kamar yadda muka bayani a baya za sai ismul ishara kamar za haza hazihi hazani hatani haula'i ula'i sai kuma almunada ya muhtazi na kira na kira maqsuda idan ka ce ya rajul anta taqsudu rajulan bi ainihi kun san na kira din a babin nida'i nau'i biyu ne akwai na kira maqsuda akwai na kira gari maqsuda ina garin barin dan da fitowa da shi idan ka ce wallahi a bainin jama'a sai ka ce wallahi duk wanda bai daina wasa ba a cikin karatunsa ko kuma duk wanda bai kula ba wallahi ba zai ci nasara ba ai ba kana nufin wani bane ko wanda ya zama na kira gari makasuda amma idan ka ce ya kai mutum kana nufin wani shi kadai kawai to wannan ya zama na kira makasuda kamar ka ce ya rajul ya rajul ba fa alif da lamba ya rajul sai ka kalli wani kana nufin shine kake nufi da rajul din to wannan ya zama na kira makasuda to na kira makasuda yana ɗaya daga cikin ma'arif wato yana ɗaya daga cikin sunaye waɗanda suke ayyanantattu to daga nan malin sai ya zance kai tsaye ce mana al-mu'rabul mabni idan aka ce al-mu'rab huwa kullu ismin مؤرب أو متمكن آخر الذي يتغير آخره كما يندم بياني bari mu sake bayani المؤرب والمعرفة لفظ مؤرب shine duk suna kamar yadda muka yi gwari-gwari a morab nan mabnizansa duk sunan da yake daukan wasu sila guda uku idan ka ce ja'a zaidun ra'aitu zaida ko sallamtu ala zaidin kalmar zaidu anan nake abin nan mu'rab ne bai yasa ya zama mu'rab saboda ya yana ɗaukin wasu sila guda uku mun gani idan da za mu yi ta'arifi za mu ce المؤرب هو كل اسم كل اسم كل اسم الذي يتغير آخره shine duk sunan da karshen suke canjawa mun gane akaltu akaltu akaltul khubza ra'aytul khubza nazartu ila al khubzi kaga lafazin al khubz mu'rab ne saboda mene saboda taghayyara akhiruhu min halatin raf'i ila halatin nasbi thumma ila ila thumma ila halatil jar kamar yadda muke da fadi waccan nan ka'idan fa daga nan har misir haka take magari ko daga nan har misir haka take kar ka dauka wai yan Najeriya ce ma'ana kowace ƙasa ka je ka zagani to shi kuma mora mabni shine reshe na menene na morab al-mu'rab huwa al-aslu li'annahu la yahtaju ila sababin wala ila dalilin wal mabni huwa alladhi yahtaju ila dalilin wa sababin kamar yadda muka ji muka ci muka yi alfiya ko misali idan ka ce qalat hazami na daitu hazami tafakkartu an hazami to lafazin hazami anan nan shin sunan ya canja to saboda haka ya zama mabni saboda haka mabni nan mun ji mu'rab ko ma ya tagayyara akhiru ko shi kuma mabni al mabni huwa huwa kullu ismin huwa kullu ismin alladhi لا يتغير آخره duk suna wanda ya lazamci wasali guda daya fi jami'il ahwal ka ce mushi mabni kawai ka'idar take da kana har sudan mun banci wannan ko misali jalastu haithu jalasa zaidun haithu kuntu min haithu anta ba ga min ba ga haithu kuma gaba kaga min tana wasali kasan tana jarra ne ko amma ga haithu ya rike ne dan wasali ne ko saboda haka haithu mabni ne ko ina yake a cikin ahalari ne ka gani izai yare risala ne qur'ani ne ko ko cikin sahih bukhari ka gani mabni ne kawai shi haithu mun fahimci wannan ko to Allah ya sa mu dace saboda haka al-mu'rab huwa al-aslu li'annahu la yahtaju ila dalilin aw sababin wal mabni huwa huwa far'un min al-mu'rab li'annahu yahtaju ila sababin mun bance wannan ko to Allah ka sa mu dace ya kuma lan kalimatu hizami hazami hadhihi al-kalima اسم من أسماء امرأة كوكما اسم امرأة التي التي اشتهرت بالصدق إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي من ابن هشام يقول cikin kadar nada mun bince wannan ko to Allah ya sa mu dace Allah shi mana jagora kai tsaye mala banki na goma sha ɗaya ko? afon sha biyu sai ce almu'urabusmun muta makinun wa ma zara'ahu wa kadba na gaira kuma akwai wannan ne? ba shi ba wadiya? to na? a dama akwai wanda zan ba ne eh to al-mu'rab shine ismun mutamakkin suna ne mutamakkin idan an ce suna mutamakkin ana nufin suna ne wanda ya yi kama da harafi afwan suna ne wanda yake bai kama da harafi ba saboda haka da mu- da mu'rab da mutamakkin duk ɗaya suke kun gani mu'rab da mutamakkin in an ce almutamakkin bi ma'ana almutasarrif allazi yataghayyaru akhiruhu min halatir raf'i ila halatin nasbi thumma ila halatil jarri mu bance wannan ko watan yan uwa sanin waɗannan ka'idoji wajibi ne fa a gare mu duk inda ka je ka jawo hadisi da kuskuren wasali ka jingina ka ce annabi ya ce to daidai yake da kai ma annabi ƙarya al-imam al-asmu'i ka duba cikin ikhtisar ulumul hadith sharhin al-ba'ithul hafiz ka duba cikin sharhin alfiya ta al-imam suyuti tana ta musalul hadith ka je ka duba cikin littafai mutawwala tadribin rawi da littafan da littafan da littafan musalul hadith mutawwalat za ga suna kawo wannan asari na almamul asma'i yana cewa na kasance ina jin tsoron maɗalibin hadisi kada ya rinka jawo hadisan da sallallahu alaihi wasallam da kurakurai kuma ya jingina ya ce annabi ya ce ina gudun kada ya fada cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ko man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari to kun ga ya wajaba mu koyi lirabi wan nahwa wal lugata haqqu man talab wal ya'ri wal ya'lif wal ya'lam an nahwa wala muqaddima ibn al-jazari a cikin littafin sa ah, al-gaya fi ilm ah, al-gaya akan musalul hadith musa ibn al-jazari dai da muka sani wajen tajwidi yana littafi insha Allah zan fito da shi na na sha'aba ne ban fito da shi ba zan fito da shi ku gani littafi ne ya rubuta akan musulul hadith a biya ta wajen guda 600 da wani abu ibn jazari mai tajwidi ba yawwa saboda kun ga sai mu dage to Allah shi mana jagora ya kuma nan almutasarrif kawai eh mutamakin amkan akwai kuma mutamakin gairu amkan mm. watan ban, ban, ban shiga sunan bane da zurfi in ka- in kawo kada kada wani ya kare shiga cikin sarkakiya mutamakin afwan mutamakin amkan ma'anan shi kawai mutasarrif wannan kuma sai ya zamto gairu mutamakkin amkan shi mabni ba to malam ya ce mana almu'rabu ismun mutamakkinun wa ma dara'ahu wa qad banau gairahuma suna nau'i biyu ne akwai suna wanda yake mene mu'rab ko kar manta muna darasi ne akan alismu ko akwai mu'rab akwai mabni wannan declension wannan kuma non declension to wa ma wa afwan al mu'rabu shi mu'rab ismun mutamakkin shine suna mutamakkin an ce suna mutamakkin shine mutasarrif wanda yake daukan wasu sila guda uku wa ma dara'ahu ai wa ma shabahahu da abin da ya kama da shi ma'ana abin da yake son ya nuna maka ba ya ce maka mu'rab suna ne eh, mu'rab suna ne mu- mutamakin ba to fi'ili mudari'i shi ma mu'rab ne shine wa madarahu da abin da ya kama da shi misali idan ka ce ya akulu aga marfu ko lan liyakula sai kuma lam yakul jamil kaga idan muka lura da kyau anan fili mudari'i ne nan yakulu marfu nan kuma yakulu mansub nan kuma yakulu majzum to saboda haka kalmar fili mudari'i asalinsa mu'rabi ne to kaga yanzu mun samu nau'o'in abubuwa guda biyu mu ko na farko mene suna na biyu kuma mene fi'ili to shine sai ka mana a farko al-mu'rab ismun kun ga ya kawo suna ko da ya tsaya a nan ya ce almu'urabu sumun mutamakin ya shiru sai mu ce to tarifin malam bai cika ba domin labudda littarif an yi kuna jami'an wa mani'an yan uwa ku rike wannan labudda littarif labudda likulli ta'arifin kowane definition da za a kama ka labudda likulli ta'arifin an ya kuna jami'an wa mani'an ku rike wannan kowane fanni ne mutum zai kawo definition to definition din dole sai ya tattaro dukkan wani abin da ke da alaka da definition din kuma ya fitar da abin da bai da alaka da wannan abu wannan waccan nan ka'idar za ta maka amfani wajen tauhidi za ta maka amfani wajen hadithi za ta maka amfani wajen nahau wajen liga ma ko entirely za ta maka amfani wajen musulun hadith za ta ga sunan misali ma ma'anar ibada huwa kullu ismin jami'in likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda ko da mana aka tsaya wannan ya shiga ya ce huwa kullu ismin shine kowane suna wanda yake ya tattaro duk ya tattaro ga dukkan abin da Allah ke so kuma ya da shi karatun Qur'ani Allah bai so bai da shi ba sallah fa sadaka fa sada zumunci fa komai da Allah yake so kuma ya dirshi ya shiga ya shiga nan to sai aka kara maka maka misali min al-aqwali wal af'ali kaza kaza kaza kaza haddi kam mun bin cewa ko yau da a ce al-ibada hiya kullu ismin jami'in lima yuhibbuhu Allah sai shiru ko kuma lima yardahu Allah sai shiru to akwai naqasu a cikin tarifin mun bin cewa ko to Allah ya samu dace sannan kuma bari mu duba ina ne ya aka wani tarifi ko da ke lokacin namu yana tafiya
wai sanda na ji daga tsani wani magana na inya da yake sama Allah suna ya kafu ya alidu ya an sa salli alal menene biya ƙarshe in ya sai ke kawowa cewa lamu sha haka ke iske eh shi na da kasane ke cewa lallai akwai dole ne akwai da za ku a kan wannan domin ka'ida ce wacce akwai matsala a ciki wace maganar su na cewa eh suna cewa lamun shahata filistila ba yawwa duk wani wanda zai kawo maka wannan to ko dai dan bid'a ne yana sanya karfafa bid'arsa ko kuma yana sanya kawo maka rikici cikin al'amarin addini al'amarin kana addini mun fahimci wannan ko amma shi dai in dai tarifi ne dole ne tarifi sai ya tattaro dukkan wani abin da ke da alaka da wannan tarifin ko kuma abin da ke sa tarifi a kansa kuma sannan ya fitar da abin da bai da alaka da shi dole ne haka ne ma shi malam sai da kasane ce zai yi littafi a taƙayin wani ga eh kawai lamu sha haka ke iske yauwa ha gani su su sun yi su yan bidiya suna amfani da wannan sai su yi idlaki ko sai su dauka komai kawai zaka iya kawo shi ko duk wani abin da ka so zaka iya kawo shi cikin cikin istilahi istilahi kaga definition tarifi istilahi ne to suna kokari su kawo irin waɗannan saboda su kawo su cuso shuboha da makamancin wannan Allah shi kare mu Allah ka sa mu dace ka misali Ah, bari dai mu ci gaba dai saboda yanayin lokacin namu amma na kaso mu kawo misalai da yawa amma sai dai mu rike wannan kai kokari duk inda ka je ka ga wani tarihi kai kokari kai kokari ka ga al hadithu sahih ma wal hadithu sahih huwa kullu hadithin saha sanaduhu saha mene aka mana tarihin هو كل آه، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده أها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومني ومني ومني to bari ma in ba marike bari mu bari mu bi mu tarifin mai baikuniya ya ce mene yarwihi adlun zabin an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi kun bin wannan ko kaga nan ya kawo mana tarifi na alhadithu sahih na farko kenan ya kawo mana shurut na hadithi sahihi mun bin wannan ko zimi na qasamil hadithi idda wa kullu wahidata wa hadda yarwihi adlun kaga hadithi sahihi labudda an yakuna kullu ruwatuhu adulan dukansu ba zama adilai ne kaga an cire mene gairul adil anan na farko kenan an cire muttaham bil kadhibi an cire wane ne ga sunan dai na goyi an diwo nawa an cire su anan sannan kuma ka zo sai mene gaba na muje muje muje muje muje na to yawwa kaga an cire munkati a nan kaga an cire mu'udal a nan kaga an cire mu'all a nan da sauransu sannan kuma sai mene wajen shuzuz kuma an cire gairu shaz an cire shi ma nau'o'i a nan guran da sauransu sai kuma mene ittisali sanad ko a mauki mun ga wannan adamun shuzuz da adamun illa an cire wanda yake da illa ma fihi illa qadiha da makamancin wannan kamar da malamin suka kawo mu bince wannan ko so kaga anan ta'arifi nan ya cika ya zama jami'i ma ne yanzu idan ka dauko hadisin da wani bai hadu da wani ba yace ya ruwaito da gare shi kuma duk hanyar da za a bi a gano ko da ma sharadin imam muslim kasan shi imam muslim imamul bukhari shi ya sharɗanta idan wani ce ya rawato hadisi to ya zanto menene ya gan shi kuma sun hadu ko ba haka bane sun yi zamani dai kuma sun hadu amma shi imam muslim fa in dai sun yi zamani akwai imkaniyatul luqya mun bance wannan ko masha Allah to idan ya zanto an ce ittisalus sanadi to kaga duk wani wanda ya ce ya rawato daga wani daga wani dole sai mene dole sai ya zanto akwai yiwuwan haɗuwansu sun akwai ma'asara idan muka bita da musulmi akwai ma'asara to inda har lalle akwai ma'asara tsakankanin su to tabbas sun haɗu da juna sun haɗu da juna ya haɗu da wannan malami da makamanci wannan so dai a dai takaice abin da ke so ba wai muna musulau bane sai in mun zo musulun insha Allah ta'ala duk lokacin da aka ce maka ga ta'arifi na wani abu to dole alhamdulillah ba ma mun ji da nisa ba kaga idan ka ɗauki wannan man kalmar man ba ga nunin ba masha Allah idan ka ɗauki lam yu'min ba ga nunin ba ita ma nan lam man ga nun ko mai ɗauri lam yu'min wa man lam yu'min billahi lam yu'min ba ga nuni ta ma ba to mu lura da kyau ita wacce nan nunin ta man tana da sukun ne mu dubi kuma wa man lam yu'min ita wacce nan nun din tana da jazma ne kun gane to cikin tarifin da muke dauka a cikin kitabar tajwid akan ce ma huwa nunu sakina an nunu sakinatu hiyal yana majizuma ko to yanzu ku duba da kyau tarifinmu ya shafi waccan nan nunin din mai sukuni da waccan nan nunin din mai jizuma ba sani ba ku duba da kyau malamai gani tarifinmu ya shafi nunin nau'in nunin guda biyu wannan tana da sukun wannan tana da jizuma kaga tarifi nan ya shafi nunin ce ta mene lam yu'min ita ce take da jazma na fili muzari majzum jamil jiddan ita ce take da jazma amma ita wacce na sukuni take da shi ko to kaga kaga tarihi na akwai mene akwai kusur akwai kusur saboda haka tarihi a tarihu sahih aljami almani sa ce mene annuni sakina hiya allati la harakata laha kun ga anan harka nan ya dauki harka mene harka bina da harka irab shikenan to ga ma wani misali mai sauki wanda wannan Allah da za a iya gane shi mun bance shi ko to Allah ka samu dace bari mu ci gaba da karatunmu saboda yanayin lokacin namu ko to al-mu'rabu ismun mutamakkin shi mu'rab shine ismun mutamakkin ma'ana mutasarrif sunan da yake caccanjawa karkin su ke caccanjawa wa ma zara'ahu da abin da ya kama da shi saboda haka nan a tarihi zamu gane ashe shi su shi mu'rab ya shafi suna ya kuma shafi mene fi'ili mudari'i shine wa ma zara'ahu domin al-mudari yusamma mudari'an li'annahu shabaha al-isma ana ce mu fili mudari'i mudari'i ne saboda yayi kama da suna ko yanzu mu duba da duba da kyau mu gani idan muka duba jaa zaidun ra'aitu zaidan sallamtu ala zaidin zaidun ya dauki rafa zaidan ya dauki nasaba zaidin ya dauki mene to idan muka ya dauki jarra ko mu duba ya akulu ya dauki rafa ko mahadalla lan ya akula kaga ne ya dauki nasaba ko to kun ga nan ba gashi ba fili fili ya dauki rafa da nasba ko mudari'i kamar yadda nan zaidun ya dauki rafa da nasba ko to saboda haka shi fili mudari'i yayi kama da suna shabaha lisma kalmar shabaha ma'ananta shine mene ma shine dhara'a afwan dhara'a shine ma'anan sha sha shabaha saboda haka yana ce alfilul mudari ana nufin alfilul mushabi ban sani mun bambance wannan ko to Allah ya kara fahimtar da mu wa qad banau ghayrahuma haqiqa malaman nahwu sun maida wani suna da mene fili mudari mabni abinda ake sa nuna mana kenan cewa duk harafi mabni ne tunda ai ba suna bane ba fili bane ko sannan kuma anan fili mudari ne muka gani ko daga cikin nau'in fili guda uku saura na saura madi da muda da amri ko to duk su mabniyai ne suna karshen mabniyi ne mun gane sannan kuma anan zaidun zaid zaidun zaidan zaidin sunan da ba zai dauki wasu sallan nan guda uku ba yake daukan wasali guda daya ya zan mene ya zan mabni mun bance nan ko to saboda haka gaira kuma din nan zai iya daukan fili madin zai dauki fi'li amrin zai dauki kullu ismin alladhi yalzamu harakatan wahidatan kullu lafzin yalzamu harakatan wahidatan zai dauki wasali guda daya kaman kace haythu shi madmum yana da dhamma ne kawai duk inda kaje a duniya kamar idan kace amsi mabni ne kamar idan kace ala sukuni ala ba yana da alif ba to nan mabni ne shi ma sai kuma menene gaba washtaraka raf'an wa nasban wa kama tujarru al-asma'u fa fi'lun yanjuzima nan kuma zai mana bayani ne akan abin da ake ce masa anwa'ul i'rab anwa'ul i'rab mu duba mu gani ja'a zaidun ja'a ra'aitu zaidan salamtu ala zaidin zaidun zaidan zaidin ya dauki wasu sila guda uku raf'un nasbun jazmun ko sai mene kuma jarun waɗannan suna ake ce musu anwa'ul anwa'ul afwan alwan lirab ko kalma daga cikin karkasonta akwai ismun ko akwai kuma mene fi'ilun to suna zai iya zuwa da rafa ko fi'ili ma zai iya zuwa da rafa ko suna zai iya daukan nasba fili ma zai iya daukan nasba ko amma wanne yake daukan jazma fili ko jada kuma wanne yake dauka kaga yanzu ishtaraka ismun wa fi'lun ko kuma yashtariku yashtariku ismun wa fi'l wa fi'lun fi madha fi raf'i wan nasbi shine ta cikin nan nahul wadi na biyu sukan ce al fi'lu al ismu wal fi'l yashtarikani fil mene fil raf'i wan nasbi sai kuma mene gaba wa yahtassu al jarru bil ismi kama yahtassu al fi'lu bil jasmi shikenan kawai to karatun zamani kenan yanzu shine malamin ci gaba da cewa washtaraka washtaraka da alifu sunaini alifu tasniya suna da fi'ili watan alismul mutamakkin da fi'ili shi fi'ilin ma mudari'i sun yi tarayya ne wajen raf'a da nasba kamar yadda magani wa kama tujarul asma'u kaman yadda sunaye ana musu jarra ne ma'ana suna ne yake bantu da jarra fa fi'ilun juzima shi kuma fi'ili ana mai jazma ya fita ko to sai kuma waɗansu suna da ake ce musu al-asma'ul khamsa sunaye guda biyar al asma'ul khamsa to ina suke al asma'ul khamsa su ga sunan hiya mene abun wa akhun na'am abun akhun na'am hamun akwai zu daya biyu uku hudu akwai famun sai kuma wani sukan kawo hannu ko amma wannan kusu fi hadal akhiri ahsanu ibn maliko domin cire hannu yanzu saura guda biyar abun ahun hamun zu famun me yasa ake ce musu al-asmaul khamsa li'annaha takhtassu takhtassu bi'irab bil'irab allati alladhi yakunu bil huruf saboda sun kebantu da li'irabi ne da harafi misali idan ka ce sabata zaidun ba ga shazo da rafa ba to idan ka ɗauko abun su idan za ka yi musu li'irabi su zama cikin al'asma'ul hamsa sharaɗi ne ka yi musu lokacin rafa ka yi musu da wawun kuma ka raba su a jikin wata karma sai ka ce misali sabata abu zaidin kun gane ko idan ku lura da kyau anan zaidun ba shine fa'ili anan ba ya zo ya daki mene ya daki rafa ko to abu nan shine fa'ili ina rafa'ansa waccan nan wawun din to shi yasa ake ce mishi ismun min mil ismail khamsa saboda ana mishi rafa da wawun lokacin nasba kuma sai a musu nasba da alifun mun bancin nan ko misali idan ka ce na daitu zaida ba ka mishi nasuba bane yanzu saboda maful bi ko shi zaid ko to idan ka zo da abu zaid sai ka ce na daitu aba zaidin ga shahidin muna na daitu fil fa'il zaidan sai zama maful bihi haka ne ko maful bihi dama hukuncin sa nasuba ne to anan da kace na daitu aba zaidin to aba shine maf'ulun bihinka to mun ji zaidin maf'ul bihi ne an mishi nasba ga alfata ita ce alamar nasban to ina alamar nasba nan wannan alif din kawai shikenan kawai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum can wa abuna shaykhun kabir mun bance wannan ko yanzu misali kuma idan ka ce sallamtu ala zaidin yanzu kaga ala ne taima zaidin wasu da kasa ko to inda za ka ɗauko abu zaidin sai ka ce sallamtu ala abi zaidin to yanzu ala nan ta yi wasali ƙasa ko to nan ya'un ɗanmu ita ce alaman jarra ɗan ana mun bincin nan ko to allah ka samu dace na'am to shi ne malam ya ci gaba da cewa wa gairu za ya nubu fansibil alif warfa bi wawin wa bi yajrun in tudif to na wuce baiti ne ko subhanallah aiko na ganin ba washtaraka rafa'an wa nasban wa kama cujarul afon to na gabaitin na gabaitin shukran farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran wajzim bi sukunan kalyazur to idan zaka yi rafa zaka yi rafa ne da mene da dhamma ko nasba kuma zaka yi da menene fatha jarra kuma zaka yi da menene kasra jazma kuma zaka yi da sukun ko to shine malai ke ce mana farfa bi dhammin kai rafa da dhamma wansiban fathan kai nasba da fatha wa jurra bi kasratin kai jarra da kasra wa jizim sukunan sannan kuma sai kai jazma da sukuni to ina inda aka jazma da sukuni kal yazul kal yazur kun gane to amma wannan ya kamata ne ya zanto ka liyazur ka liyazur kun gane idan ka ce ya zuru ko kuma ga can Allah yana cewa liyun fiƙo zu sa'atin min sa'atihi kaga yun fiƙu fili mudari ne amma sai aka mishi ɗauri liyun fiƙo wannan kalkala ce kake yi shi yasa ke jin karan kafin din to menene yamma yamma yun fiqo jazma shine lamun din da aka manna farko li ana ce mata lamul amri ana ce mata lamul amri mun fahimci wannan kusu saboda haka lamul amri tana fili mudari jazma ne to anan ma gashi mun samu fili fili mudari afwan kal yazul watan li yazur gashi na amma filin zara yazuru yazur sai aka mai jazma aka ɗaure zayin ɗin karki me yasa saboda wannan lamun ɗin ya fita ko to Allah ka samu dace sai kuma al-asmaul khamsa ɗin ko kuma al-asmaul sitta wurin sukan ce sitta ne saboda hannu amma ibn malik ya riga ya riga yanke mana shawa abin nan gaddama ibn sham ma shi ma yanke mana gaddama cikin qatrun nada cewa hannu mafi shahara shi ana mishi ne lirabi ne da wasu sila hadha hanuka ko hanuki ra'aitu hanaki nazartu ila tafakkartu an haniki masha Allah to amma su al-asmaul khamsa su ne waɗanda muka rubuta su allo su suka fi shahara in ka cire hannu a ciki to shine malam ya ci gaba da cewa wa ghayru dha yanubu fansibil alif warfa bi wawun wa bi yajrur into dhif aban akhan hamanun hanan wa faka wadal hija wa shadda gairu zaka idan za ka yi musuna kamar ka ce alwaladu za ka mi sharfa da menene da zama ko alwaladu za ka mi shi nasuba da menene fatha ko alwaladu za ka mi jarra da menene kasra ko to shine akwai waɗansu sunaye da idan ka zo musu rafa'a su ba rafa'a ba da zama za ka yi rafa'an ba za ka yi ne da wawun in ka zo musu nasuba maimakon ka yi da fata su za ka musu nasuba ne da mene da alifin jamil jiddan idan ka zo jarra sai ka yi musu ba za ka yi da kasara ba sai ka yi da mene ne ya'un to suna ake ce musu al'asma'ul khamsa saboda haka famin haza na hukum an al'asma'ul khamsa ta kunu bilwawi raf'an wabil alifi nasban wabil ya'i jarra shi kenan ka'idar kawai Allah ka samu dace shi ne sai ce wa gairu za ya nubu wa ya nubu gairu za wani wasu sila harakat su suka maye watan su sukan zo makwafin waɗannan mususula ɗin a waɗansu sunaye to ina irin waɗannan sunaye ko ina hukuncin waɗannan sunaye sai ce fansibil alifi saboda haka waɗannan sunaye da ake ce musu al-asmaul khamsa da zamu gansa a gaba kai musu nasu ba da alif warfa bi wawin kai musu rafa da wawun wajrur biya kai musu jarra da ya'un amma fa da sharadi labudda an takuna hadhihi al-asma mudafa ila ghayriha ma'ana an raba su shi yasa cikin nahon na biyu suke ce mana wa yashtartu fi irabiha hadha an takuna mudafatan ila ghayriha al mutakallim watan abun akhun hanun hanu famu zu shirdi ne in zaka musul irabi da wawun lokacin rafa'a alifun lokacin nasba ya'un lokacin jarra to ka raba su a jikin wani suna ka zo da su mudaf da mudafu ilaihi kaman abu zaidin abu muhammad abu huraira abu huraira ja'a abu huraira ra'aitu aba huraira sallamtu ala abi huraira ya fita ko Allah samu na ya sa kuma wannan fa ka'idojin duka sun cin alkur'ani ga sun cin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samun hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure an gyara mishi ba fa ko hadisi maudu'i a kawo ce wai an samu annabi ya yi kuskuren larabci an gyara mishi kai sai dai ma zuwa a ɗauka daga bakinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam ba shi kun ga wajibi ne mu matsar ka'idojin nan kar ka je ka jawo ayoyin alkur'ani kana kurakuran wasu sila kuma ka ce wai Allah ne ya ce Allah ya sauka da shi ne da kurakurai to kai ka zo ka yi kurakurai ka ce kuma Allah ya ce ko kuma abu annabi sallallahu alaihi wasallam ka jawo ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga za a fada cikin rikici kenan to Allah ka samu dace na'am sai kuma menene gaba ko kuma da mai tambaya zai tambaya to wai waɗannan sunayen da ake musu raf'a da alif wawun nasba da alifun jarra da ya'un ina suke sai ya ce mana ga sunan aban akwai aban watan abun kenan abu akhan akhu akhuka kana da maka raba zuwa ga suna zahir ko kuma suna mudmar ma'ana lamiri abu zaidin kaga zaid suna ne zahir abu horaira suna ne zahir horaira abu hamid al-ghazali na'am faddal mun bance wannan ko ko kuma karaba zuwa ga lamiri abuna wa abuna shaykhun kabir to akwai abun akwai akhun akwai hamun akwai hanun akwai faka watan fu famun baki ba waza da kuma za zulhija saboda haka zaɗin nan ita ce zuɗin nan da muke ganin tare wuce allo zu banda a zunan tana da manan sahib in ka ce ja a zumalin kana nufin mene ja a sahibu malin ga ta nan ko? ja'a zu malin kana nufin ja'a sahibu malin watan sahib mai kudi mai wani abu shine mana to saboda haka ita wannan zu din akwai wani lokaci tana da manin sahib ne akwai wata zu ana ce mata zu at-ta'iyya banda ita zu at-ta'iyya ita wannan zu at-ta'iyya ita tana da ma'anan allazi ne fa a cikin jimla za ka ce ja'a zuƙama zuƙama ra'aitu zuƙama sallamtu ala zuƙama kun gama saboda an samu ala me ya kamata ya mata ziyi ya kamata a jigo a to itocin nan tabaka ala halatin wahida zu a ta'iya ba wacce ke da manan allazi a wajen lugatu tsaye watan kabila ce su haka suke zuwa da suna zuwa da wata zu a cikin maganinsu amma suna nufin allazi ɗaya daga cikin relative pronouns ai kuma mana a wasu za ga mana samun irin wannan mabancan-mabancan na'am a nan ka zo hausun zaria za ga akwai lafazin da muke amfani da su amma idan ka je hausun zamfar ko sokoto za ka su ba su amfani da su su ga abin da suke amfani da su ka gani to Allah ka samu dace to ina ganin saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan kuma mu yi kokari mu rinka sallah ne a nan kun gane abinda ya sance mu rinka kokari muna sallah a nan saboda yanayin lokacin namu na farko kenan sannan kuma na biyu insha Allah subhanahu wataala muna yin sallah muna idar da sallah za mu fara karatu kawai saboda mu samu da izinin Allah mu gama karatunmu da wuri kowa ya samu ya koma mahallinsa da wuri mun banci wannan ko sannan kuma muna ƙara godiya ga 'yan uwa musulmi waɗanda suka yi ta yin mana ta'aziyya bisa garsuwan da mu ta yi waɗansu sun bugu ta waya waɗansu kuma sun yi text waɗansu kuma sun zo har gida waɗansu kuma sun faɗa ma wasu ne su faɗa min suna mana ta'aziyya to muna kowa godiya allah ya saka ma kowa da alheri cikin ikon allah 'yan uwa tun ranar da aka rasu wannan har yau muna samun ta'aziyya daga garuruwa wala har da kawai suka kasashe to alhamdulillah muna godiya ga yan Allah saka mu kowa da alheri waɗanda kuma su gabace mu Allah ya ji kansu Allah shi musu rahama kuma mu in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani sannan mu yi kokari a yanzu na fara fitar da waɗansu littattafai guda biyu malam an baka an baka madajin da ake so a yi ba baka ba yanzu ko to ga waɗansu littattafai a same su suna daga ciki wanda idan mun gama waɗannan za mu shige su insha Allah ta'ala na farko akwai dirasatun fi ulumul qur'an na a Dr. muhammad bakar ismail ne ko mu sami littafin sannan kuma mu sami alfusul fi siratun rasul na wannan ibn kathir in ma baka sami dirasatun ana samunta alfusul in baka same ta ba to sai ka mai ibrahim magana za a saukar da ita sai a fitar da ita sosai insha Allah ta'ala yanzu yau mu sami matan waraqat kuma afwan mu sami matan waraqat shine zai zama na uku to na hudu za mu samu littafin fiqh ne sosai na wanne kenan ok an min hatar a wannan sai Allah ya kai mu insha Allah za mu yi ta ka ai wannan baiti ne fa dubu uku da wani abu akan akan usul fiqh in Allah da zamu zo a hankali to shine nace watan akwai fikihu tsarin fikihu na littafan wanda aka riji shi bisa ga mazhabin malikiya akwai kuma tsarin fikihu wanda aka rubuta wanda ke kowace mazhaba kake bi zaka iya bi ka kama misali minhaj muslim na malam bakar jazairi rahimahullah ka kaman wannan littafin na fuzan fuzan al-mulakhas al-fiqhi yawa wanda muke yi din nan kaga duk zamu iya samun su in kuma an ga zamu bi tsarin littafin fiqhin malikiya ne to wanne ne zamu bi malai mai bane malikiya ko alhamdulillahi to na gode da Allah ya samu kai ittifaki na muka ce min malam na na'am eh insha Allah ta'ala to alhamdulillah tunda an yi ittifaki to yanzu da wani littafi zamu dauka mun dai mun dai ba za mu mun dai shi ahlari mun yi ishmawi mun gane ko to yanzu mun yi tafaki za mu dauka daga iziya to sai mu tanaje su kun gane da zaran allah taimake mu muna gama waɗannan na sarfin nan da sauransu to su za mu shiga ko ba mu magama ba idan muka ga mun ci ƙarfin wani za mu iya karatun kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to za mu iya ɗauko wani musa daga cikin littafin da muka ambato dirasatul fi ulumul qur'an na dr muhammad bakar ismail allah ji kanshi akwai kuma alfusul fi tarifi siratul rasul na ibn kathir rahimahullah akwai matnul warakat na imam juwaini rahimahullah akwai kuma na risala matnul risala ko iziya ko Allah ji kansu yi musu rahama to sai waɗannan littafai su ne zai zama karatun aji standard fiƙihu muna fata har sai mun dangane da muktasar da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah ya tabbatar da mu matun warakat muna fama har sai mun muna fata daga nan har sai mun dangana zuwa ko dai kaukabu sadi ko muraqi saud ko da ke muraqi saud ga Dr. Bashir na Kano yana yi to gida zamu dauko al-kaukabu sadi ne daga nan ko kuma jam'ul jawami ko da ke mun karanta alkaukabu mun karanta jamul jawami eh mun karanta jamul jawami mun karanta alkaukabu sate na sayyidi har kuma zuwa alminhatul riya din insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abinda Allah ya ba mu iko muka didi Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya ba mu dan mu kuskure ne kuma ba mu iko ya ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah